بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar asabar 23 ga watan zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan yuni na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya da ke zaria a Najeriya makaranta mala albani zaria Allah ubangiji ya gafarta musu muna karatu a cikin littafin tazkiratul muta'allimin bi nu'util ulama'ir rabbaniyyin wallafar doktor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullah inda muke gabatar da daura daga cikin wannan littafi mai taken sufufin malamai na kwarai wannan shine darasi na goma kenan insha Allah a cikin wannan jiran giya mai albarka za mu tashi inda ma da yake cewa wa min ha'ula'i wato daga cikin waɗanda aka samu cewa sun shiga rigar malamai sun yi shigar bultu sun nuna kamar su masu ilimi ne amma kuma bayan lokaci asirinsu ya tonu babu tawalu a cikin harkarsu babu ilimin babu kuma ɗabi'a da halayya da ake sa rai a gani daga masu ilimi ya ce daga cikinsu akwai na ɗaya muhammad ibn abdurrahman al-garnati wani mutum mai suna muhammad ibn abdurrahman al-garnati wanda ya rasu hijira da shekara 565 wa huwa mimman tarjama lahum ibn kathirin afwan ibn asakirin fi kitabihi al-kabir tarihi madinati dimashqa wannan mutumi yana daga cikin waɗanda ibn asakir ad-dimashqi yayi musu tarjama wato ya kawo tarihin su a cikin littafin sa mai girma din nan wani littafi mai wajen mujalladi 90 din wa wasafahu bi annahu a cikin tarihi dimashqa ya siffanta shi da cewa kana kathirar da'awi ya kasance mutum mai kuri da cika baki yadhkuru annahu ra'a ajaiba fi buldanin shatta yana bada labari yana yawan bada labarin abubuwan ban mamaki da zai ce ya gani a wuri kaza ko ya ji labarin kaza ko an gaya masa kaza aktharuha mustahilun fil aqli mafi yawa abin da ba zai yiwu bane hankali ba zai iya karba ba sai ibnu asakir ya ce walam ajtami ilaihi ni ban taba zuwa gaban shi karatu ba lamma ada ila dimashqa san da ya dawo dimashqa saboda mene linfuri minhu saboda hankali na bai kwanta da shi ba lima kana yuhka anhu min al-kadhib saboda irin labarin ƙarirai da ake ba dan ya ce sai na ji hankali na bai natsu da in ji gaban shi in saurari me yake yi ba wannan magana tana cikin littafin ibnu asakir a cikin juz'i na 50 da da da hudu malam yace na biyun su al-mubarak ibn al-mubarak ibn sa'id al-wasiti al-mulaqqab bil wajih wani mutum mai suna al-mubarak al-wajih wanda shi kuma ya rasu 600 ne da 11 bayan hijira alimun bin nahwi malamin nahwu ne hafiz al-qur'ana al-ramma ne wa ta'allama al-qira'at kuma ya koyi qira'o'i daban-daban wa sakana bagdada ila wafatihi ya rayu a bagdad har zuwa rasuwarsa بدأ بعلم بطلب العلم وتفقه على المذهب الحنفي يا فارق ين كراتو يا فارق ين مذهبا حنفيا ويقال انا ما cewa انه كان قبل ذلك حنبليا da can ba hanbali ne ya koma ba hannafi sun mantakala ilal mazhabin shafi'i sai kuma ya sake transfer zuwa mazhabin shafi'iyya yaushe kenan lamma tawalla tadrisan nahwi bil madrasatin nizamiyya lokacin da ya aka bashi appointment na karantar da nahau a wata makaranta daga cikin madarisun nizamiya akwai nizamul mulk alwazir nizamul mulk wani mashahurin waziri ne da ya masarakuna guda biyu wazirtaka su ne alab arsalan da ɗan shi malik sha a saljukiya ne sarakuna ne a ƙasa za ka yi cewa yanzu turkiya kenan a garin abin na a ƙasar turkiya suka yi mulki a samarkanda ita ce babban helkutarsa a lokacin daga baya sun koma wasu garuruwa da bambashi ne damuwanmu ba to akwai su waɗannan sarakunan guda biyu manyan sarakuna ne masu jihadi sosai amma suna da wani babban waziri kamar yanzu aka iya cewa shine kamar sakataren gwamnati kenan ko wani irin babban fiye din nan da ya kafi gwamna haka shi yake rike da gwamnatin shi yake ce mashi alwazir nizamuddin as-saljuqi shahararre ne ‘yan ƙalaƙata ne suka kashe shi alhashashun masu kashe mutane su ne suka kashe shi a cikin wani taro to ya yi wani aiki mai faɗi na kafa makarantu a dukkan yankunan da gwamnatin su take mulki makarantu kamar a yanzu ka ce makarantun irin na zamani waɗanda akwai shugabanni akwai malamai akwai wurin kwana akwai tsare-tsaren ɗaukan ɗalibai da graduating ɗinsu da sauransu shi ya tsara su ake ci musu almadarisun nizamiyya sunansu kenan wato makarantun da nizamul mulki ya kirkira to yana daga cikin kuskuren ta'abiri mun sai mu ce an ce madarisun nizamiyya sai mu ce makarantun arabiya na boko ba haka bane sam wannan wani wani islahi ne can na daban bai da alaka da makarantun mu na yanzu waɗannan almadarisul haditha ake ci musu modern schools to a ɗaya daga cikin wannan makarantun sai aka ɗauke shi makaranta aka ɗauke shi. Tudama makaranta akwai wanda shi ne zamul mulk ɗin shi ya gina su, akwai wanda kuma wasu ke ginawa sai su ba shi. Kamar yadda mutum yin sai ya gina makaranta ko masallaci sai ya waƙafi ko ya ba izala ko ya ba wasu dai wanda ya yarda da su. Kuma gane? To sai wani mutum ya gina makaranta sai ya ba wato wannan hukuma ta, ta, ta, ta daular Saljukiya gwamnatin makarantar sai sa sharaɗi. kamar yadda masu wakafi suke sha sharaɗi yake cewa li anna fi sharti waqifiha an yakuna an-nahwiyyu biha shafi'iyyan yace daga cikin sharaɗin za a karantar da ilimin nahwu a makaranta amma dole malamin da zai karanta ya zama ba shafi'i kazo ni sharadi malam wanda sai ka rasa me ma'anar shi tsabar ta asubanci ne kawai da maza ba wani lokaci kamar yanzu ka kawo makaranta sai ka ce to ga makaranta hadda ka yadda hadda ta mutane alqur'ani da sauran sai ka ce to amma kuma dole duk alaran man da za a ɗauka karanta dole sai ya zama haihuwar zariya ne baka yadda wani ba ko yayi ba ko ka ce dole sai wanda ya hadda a makaranta kaza ko sai wanda ya hadda da ƙira'a kaza wasu sharɗa waɗanda kawai ga sanan dai masu wahalar sha'ani kuma malamai sun ce dole a kiyaye wannan sharaɗin Allah ya kyauta وقد سخر منه بعض الشعراء فقال wani daga cikin mawaka ya mishi izgili yana zolayarsa akan wannan shiriri ta tura aka ce haka da, da mazhabin da yake daban ne da yazo yana neman aikin ko kuma aka aka aka aka bada wisaya akan a dauke shi sai ya ce ba komai shi ba wani abu bane zai iya canza mazhaba inda idan ta mazhaba ne ba wani abu ko sai ya canza mazhaba ya koma wanda za ta dace da sharadin faman sai mai waka yake cewa faman mublighun annil wajiha risalatan wa in kana la yujdi ilayhi la tujdi ilayhi rasailu تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك المآكل وما وما اخترت رأي الشافعي تدينا ولكن ما تهوى إلي تهوى الذي منه حاصل وأما قليل أنت لا شك سائر إلى مالك فافطن إلى ما لما أنا قائل yace faman mublighun annil wajiha risalatan don Allah wa zai kai mun wannan sakon wajen wannan malami mubarak alwaji mubarak ibn mubarak wa zai kai mishi wannan sakon nawa wa in kana la tujdi ilayhi rasail ko da yake na san wannan wasiƙa ba wani amfani ma da za ta yi zan dai sauke nauyin da ke kaina ne kawai na, na aikawa da wasiƙa ta mazhabta lin nu'mani da ka ce mazhaban nu'manu kake wa kenan abu hanifa ko ba ibn hanbalin bayan ka gama yin mazhaban dan hanbali ka fita ka koma ba nu'uma ne ka koma ba hannafi wa zalika lamma a'awazatka al-ma'aki lokacin da ka rasa abinci a mazhaba hanbaliya sai ka fita ka koma hanafiya mutum ne yana izalar kaduna in ya ga bai samu sai ya koma tajos in ya ga bai samu a tajos ma sai ya koma agajin fitiyano in ya ga bai samu a nan in ya samu wasu yan haka haka yan fake fake yan yan qur'aniyun ma sai ya ga shiga cikin abinci kawai yake nema in mutum abinci yake nema babu inda ba zai shiga ba in ya rasa yake in ya rasa bai samu soja ba sai ya shiga dan sanda ya rasa dan sanda sai ya nemi immigration in ya rasa sai ya kama agaji inda zai samu wani abu yace wa makhtarta ra'ayi shafi'i tadayyunan yanzu da kace ka zama ba shafi'i ba addinin musulunci kake ba addini kake ne ba walakin ma tahwa allazi minhu hasil manufaka kawai albashin da zaka samu a aiki a wannan makarantar shine manufarka wa amma qalilin yace na san nan kusa ba ba nesa ba anta la shakka sa'irun ila malikin nan kusa zaka bar mazhaba shafi'iyya ka shiga ta maliku sai yayi duka mazhaban nan guda hudu kenan faftun lima ana qa'id yace ka tsaya ka natsu da abin da ke gama kaga wanda yafi kama da dan siyasa yau yana CPC gobe yana APC jibi yana SSS haka dai duk wanda ya ga nan za a samu takara ko ita ake yayi kawai ita zai shiga za ka koda ya kai labari za ka babu wani abin arzikin da za a samu daga shi Allah ya kyauta wa gado safa wa abul hasan ali ibn yusuf al-qifti akwai al-imamu abul hasan al-qifti in za ku tana shi mai littafin abun nan littafin na tarihin tarihin abun nan malaman nahwu imbahul abun nan ruwa bi abna'il luha bi annahu al-qifti yake cewa kana kathiral hadari wattawassu'i fil qawli ya kasance mutum ne mai sakin baki shine alhazar surutu kaman famfo ya fashe wattawassu'i fil qawli da yawan fadada zance ba wata ma'ana walahu sharahun sharahu nafsin da kuma girman kai wa kasaratu da awin da cika baki da kuri da ilmi ma la ya'lamu zuga kanshi shi ilimi kamar yadda ba a ƙaryar shi kuma ba a kurin shi haka wani malamin mai yake cewa ce ba a ƙaryar ilimi kuma ba a kurin ilimi ƙarya shine wanda bai da shi ya ce yana da shi ko shi kuma kuri shine wanda yana da shi ɗin kuma ya ce yana da shi ya ce to duka biyun ba a yi duk wanda ka yi kuma sai asirin ka ya to ba shi ne wanda muke kwatance jiya na kanan nan ba wani irin kuri ne bai akan ilimi ba dan gidan kabara ɗin nan وعبد الساتر ابن عبد الحميد ابن محمد المقدسي الحنبلي na uku daga cikin misalan makaryata a gidan ilimi shine wannan mutum mai suna Abdul Satir al-Hanbali ya rasu 679 waqad ba'ana fihi al-Hafiz adh-Dhahabi bi qawlihi shi ma a cikin littafin Tarikhul Islam Zahabi ya soke shi da cewa kana kathirat da'awi qalil al-ilmi mai yawan cika baki ne da karancin ilimi wa qadru ma fil jumlati bi balaya wa masa'iba malamai sun jefe shi da ababai da suke bala'o'i daban-daban da musibu'i daban-daban na hudu alqadi jamaluddin yusuf ibn ibrahim ibn jumla alhauzani kaga ji wannan hayya kai alƙalanci kaga zaka dauka malami ne kaga ce alƙali ashe shiriri ta ce tafaqqaha awwalan li ahmada farko mazhabin ahmad dan hanbali yake bi thumma tahawwala shafi'iyyan sannan ya juye ya zama ba shafi'i qala fihi adh-dhahabi kana kathira ad-da'awi hatta innahu yawma nan akwai kalma da ta cire hatta innahu yawma uqida lahul majlis sai zama yawmal majlis kawai yawma uqida lahul majlis ran da aka fara wato hada mai kamar ran da ya fara karantawa a wani majalisi qala sai ce ala kulli halin ana shaykhul islam yazo gabatar da kanshi ce to dini ma dai shaykhul islam wa kana yubaligu fi arra ibn taymiya wa jama'ati wa jama'atin ya kasance yana yawan wato cutar da ibn timiya da wasu malamai sai ce wayata maqqatu nan mata biyu ce wayata maqqatu yana da kiyayya da mutane almaqat yana da abubuwan abubuwan ban takeici wajen magana akan mutane wayu ujabu bi nafsihi kuma yana ziga kansa walakinahu yuhibbu Allah ta'ala wa rasuluhu zahabi ya ce amma dai mutumin kirki ne wajen nuna kaunar Allah da manzon Allah wa yu'dhil mubtadi'a kuma haka ma zaka ga yana yana yana suka yan bid'a malami ne a cikin ahlus sunna nashi ya da nashi matsalolin shine yana da matsala da malaman ahlus sunna yana yawan cutar da sibin timiya yana aibata su yana nuna shi wani dakakken malami ne amma kuma a gefe guda kuma yana yana jibga yan bid'a kuma haka zahabi ya mai adalci yace kuma mutumin kirki ne ta fuskar suka yan bid'a wafi diyana ko mai kula da addini ne wa husnul mu'taqad da kuma kyakkyawa akida to yana zaka same wannan adalcin wajen zance in ba a wajen irin su zahabi din ba gashi ya aibata mai malamin sa da sauran malamai ko ba mai ilimi bane to da iya nan zai fada kawai ba zai fada abin alherin amma kaga sai da ya kai ga to haka ake so ka zama wajen ambatan mutane ka fadi malahum wa ma alaihim gurgurdan bukata sai na biyar shine Abdurrahman ibn Yusuf al-Hanafi wanda ya rasu ɗari takwas da uku fa ana fihi al-hafiz ibn hajar fa qala ibn hajar ya ce a kansa a cikin ad-dawul lami kamar yadda sakawi ya kawo yace wa qad ijtama'tu bihi fara'aituhu kathira ash-shaqashiqi qalila li ilmi ila al-ghayati yace na game da shi sai na gan shi wato mutum ne wanda yake mai yawan yana da motsuwa yana da takarci kuma ilimin shi karancin ilimin ya kai gaya sai kuma Ahmad ibn Ismail al-Ma'ruf bil Hariri ba Hariri naka mai nahu ba wannan sunan shi Ahmad ibn Ismail ya rasu 809 aka ce ishtagala bit tib farko ya fara koyon aikin likitanci ne ta'aqal adab kuma ya koyi ilimin adabi wa nazara fil mantiq ya koyi ilimin mantiki kaga babu wani ilimi wanda shine asalin na shari'a din wa kana khamilan ya kasance wato khamil shine mutum ne wanda yake makaskanci fattafaqa an kataba sirra fathallahi sai ya samu wata dama ya rubuta wani sako zuwa ga anna katiba sirri fathallahi wani babban sakatare da ake cewa fathullah wanda yake sakatare ne na shugaba a lokacin qarrabahu min adh-dhahiri barquq ya kusantar da shi zuwa ga wani sarki mai suna zahir saifuddin barquq wanda ya rasu shi kuma 801 wani sarki da aka wasu rigingimu da yawa akan sarautarsa ba shine mahallin mu ba fi maradil aradalu a lokacin az-zahir saifuddin barquq bai da lafiya to wannan kun ga wani dan rabin likita ne haka sai wani abokin shi ko wanda ya san shi sai ya kai shi gurin wannan sarki sai aka yi sa'a fasahal lahu bur'u duk likitocin gidan gwamnati ba su yi sa'an ba shi magani ba wannan ɗan bigyar-bigyar yana zuwa sai ya dace sai ya mushi magani fasahal lahu bur'u sari'an kawai sai ya warke fa'aqbala alaihi kawai sai wannan sarki sai ya jawo wannan mutumi a jiki wa wallahu iddata waza'if ya ta bashi ayyuka ya ta bashi mukamai kafin ka ankara kawai ya zama babban mutum وذكره الحافظ ابن حجر في معجم شيوخه ابن حجر يا كاوشي a cikin معجم الشيوخ ووصفه بالفضل والذكاء yace ai mutun ne mai falala da basira lakin akhadha alaihi annahu sai yace kuma amma fa yata'anu fil nasi kathira yana yawan sukar mutane wa yad'i da'awiya ariba da kuma cika baki da kuri kun ji abin da ya koya likitanci da wani ɓangare na adabi da mandiki da ga wannan ya fi kama da irin 'yan boko ɗin nan masu sa baki a cikin addini saboda sun ɗan taɓa zama a islamiyya ko san da suke karatu a sudan ko malaysia suna zuwa wani ɗan wata 'yar daura haka ko wani ɗan wa'azi ko sun ɗan karanta littafan musulunci da ake rubutawa da boko ko sun saurari laccoci na wasu masu yin wa'azi da turanci to amma suna da basira fil jumla sai ga suna tsoma baki akan addini har suna yawa malamai wanda aka san su da ilimi a wato katsalandan a cikin harkar ilimi irin su ne waɗannan ai muna nan da su da yawa yanzu a ƙasar nan jama'a sun zama fitina a cikin musulmi za ka ga suna suna challenging ɗin malamai wanda suke mainstream malamai da suke cikin harkar ilimi hardcore malamai waɗannan yan boko ne kawai amma suna da ƙarfin basira da ƙarfin turanci da iya bincike kuma suna da shiga abin gwamnati sai a zo ma wata harka addini sai ga su suke wakiltar musulmi kwana neman wani wanda zai je gabatar da wata makala ko zai je wa shiga wani taro na musulunci tunda ya iya turanci zai iya yin powerpoint wanda yake mai ɗaukar hankali kawai sai sai ga shi zai kici musulmai da sunan jama'atar nasarar islam ko supreme council for sharia ko izala ko jama'atu wacece duk da haka sai ga kuma gwamnoni da 'yan siyasa sun fi jawo su a jiki fiye da asalin malamai kuma na lura da kyau sun fi jawo su a jiki domin duka halinsu da tafiyar su iri ɗaya ne waɗannan matsala ne jama'a cikin addini Allah ya kyauta kaga mutum ya ya da ya tsoma kanshi cikin harkar musulunci da ƙarfin tsiya kuma aya ma bai iya ja Muhammad ibn Ata'illahi al-Harawi ash-Shafi'i kana hanafiyan thumma tahawwala shafi'iyan muka lura da yawan su suna da irin wannan canza jam'iyya din sun mai da musulunci kamar jam'iyya yau suna wannan gobe suna waccan wato da abin da ya ce da san zuciyarsu kawai akan shi suke ودخل القدس يا شيخ برنا القدس سنة 14 وحج يا ما جاء aikin haji ثم لما عاد الى القدس اشتهر امره بها da ya dawo Qudus kawai sai aka ji ya shahara ya zama babban malami wa asha'a atba'uhu annahu yahfazu sahihaini kawai mabiyan shi suka dinga cewa ai mahaddacin littattafai wa annahu imamun nasi fil madhhabi shafi wal hanafi suka ji an ce ai babban malami ne ai babban masanin mazhaba ne wa fi gairihi min al-ulum ala jari adati al-ajami fi at-tafkhim wa at-tahwil yace kamar yadda dai dabi'ar bai bayi ɗabi'ar waɗanda ba su san ilimi ba ɗabi'ar mu tukari mu baƙaƙen fata muna da ɗabi'ar ziga abu da kamba mashi fiye da kima na ne za ka zana mutum kirari da kalmomi masu nauyi a ce ɗan malikin malamai shehin shehunai sarkin malaman ƙasa kaza alaramman alarammomi mai 68 kaza a yi tabbaɗan kalmomi wanda ba su da asali to wannan ya daga cikin al'adar ta ga da malamai da ba a musu kirari da laƙubba sai da ilimi ya kai ƙasashen da ba na larabawa ba turkiya ƙasar iraki ƙasar iran can mawara an nahari nan afirka to shine sai kaga malami ɗaya an kawo mishi laƙubba wajen paragraph guda duka laƙubban shi mutum ɗaya sai kaga ka rasa ma meye sunan nashi laƙabi wajen guda talatin wani za ka da shi wasu kafin sunan wasu a bayan sunan sunan ya ɓace a cikin laƙubba to haka mu wannan al'ada ce tamu ta ta waɗanda ba larabawa ba su larabawa iya laƙab za su gama kawai alkunya ne alkunya ce kawai laƙabin su a gunsu wa hadha ja'alahu fi mali taqdirin inda umara misra lamma wafada ilaiha sai aka sai aka dinga ganin shi a matsayin babban mutum da yaje ƙasar misra wa akharamu sultanu wa tabi'ahu kathirun min al-umara wal mubashirina wal a'yan sarki ya girmama shi manyan gari suka dinga bin shi suna neman samun shiga a gun safi ikrami suka dinga bashi girmamawa bil hadaya alwafira suka dinga mai kyaututtuka daban-daban eh yace fatazayada ishtiharu da'awa al'arida minhu sai ya samu daman ƙara buɗaɗa cika baki da kuri wa annahu yahfazu an zahari qalbin sahiha muslimin bi asanidihi wa sahih al-bukhari matnan bila isnad irin ga cewa ai ya hada cewa littafin bukhari matani kawai muslim matani da isnadoji bal taratan yaqulu innahu yahfazu 12 alf hadith wani lokaci yakan ce ma ya haddace hadisi guda 12000 fa aqada lahu al muayyid majlisan baina yadayhi yadayhi bil ulama watana khalifa na daular abun nan mamalik al muayyid sai kafa mashi wata majalisa wani majalisi cewa azo ya bada karatu wa ulzima bi imla'i 12 hadithan aka ce hadisi 12 ko yake so ya kawo su da ka mutabayina duk inda ya ga dama ya kawo isnadi ya kawo hadisi falam yafdun lidhalika sai Allah ya hana shi wannan dubu kaga wannan abin da dan islamiya zai iya yi shine irin abin da ya faru da wancan na Kano kudar misali da shi duk cika bakin da yi da aka zo aka rashi da su hayaki fada na kogo wallahi sai ya kasa komai abinda ma yake iya faɗa a cikin jama'a shi sai sai kasa faɗa wajen Allah ne yake mutum irin wannan wato kunyatawar gashi ana ɗauka a bidiyo duk duniya tana gani ya dinga zufa yana shan ruwa yana ta ba, ba, mutane abin nan kunya hatta maƙiyansu sai da suka ji kunya ba ya masoya ba maƙiya ma waɗanda suke ko kuma irin ka ce irin wanda ƴan ba ruwa na ba su taɓa tsammanin zai wulaƙantu irin wulaƙantar da yi ba wallahi tallahi na rantsi da Allah ko ni ban ɗauka na san dai bai da gaskiya ko amma ban ɗauka haka za a yi mishi gida da waje wallahi na ɗauka zai ɗan yi wani ƙoƙari zai ɗan yi wani hoɓɓasa sai an irin turmi ɗaya turmi biyu kafin a kai ga kada shi amma lokaci guda kawai su mara biyu suka kawai suka suka suka shalla shi jeji kawai mala simple tambaya ta gagare shi to Allah ne yake kunyata mutum idan ya nemi ya shiga abin da ba bai iya ba yace wala wala wala arafa almurada bihi ya ma kasa gane me ake nufi da cewa ya yi imla'in wala amla wala hadisan wahida ya kasa yin koda kwaya daya bal lam yurid hadisan illa wa zahara khata'u fi bai kawo hadisi ba ko da kwaya dai sai da ya kuskure bi haifu zahara liman yu'tamadu ya ya atamidu ne wannan mujazafatahu okay bai su zahara liman yu'tamadu mujazafatu ta yadda wato waɗanda ake dogara da su wajen sanin ilimi wato malamai kenan sai gane cewa lalle mutum ne mai zakewa yayi mujazafa yayi exaggerating din matsayinsa wa anna kullu madda'ahu la sihhata lahu cewa duk abin da ya faɗa kuma bai da inganci wa ma amkanahu illa tabarri mimma nusiba ilayhi bai iya komai ba sai kokarin kare kanshi daga da abin da aka ce ana danganta mishi wannan dai a cikin addu'ullah mai nasahawi abu na gaba daga cikin abubuwan da ke nuna wato cewa mutum akwai karancin ikhlasi da ƙarancin tawalu'u game da al'amarinsa wannan ya kamata ya zama na uku kenan shine at-tasarru fi isdaril fatwa saurin ba da amsa da an yi tambaya gangancin amsa tambayoyi kafin ma mutum ya fahimci abu shine kawai da muka faɗa ran abu ya faru da safe kafin la'asar ya fitar da bidiyo guda takwas akai so kuma ya bada dama zai bada bayani cewa a jira mu karfe kaza muna nan tafa da bayani bai taba sanin mas'alar ba sai ranar ko kuma ko da ya san ta dan sama sama ne haka ya dan karanta ta ko ya dan taba jin labarin ta a wani abu ne sai ba ga idan aka zo ba iya hujja da komai sai dai videos maqati a kunna video a ce ga abin da wani yace wannan ba hujja bane yayi littafi shine hujja yi ko kun gane jama'a ka kiyaye mutumin da zai zo yana karantawa ya ce maka hujjar shi shine ga wani dan bidiyo minti biyu ga wani dan sauti minti ɗaya da rabi wannan sune hujjojin ilimi haba jama'a ko kuma a dinga cewa a je a nemi kaset kaza ai kaset ba hujja bace ta ilimi shi kaset abun saurare ne dan wayar da kai da nazari zaka ja aya ne ka ce a je a saurari kaset din Husari aya karanta aya sai ka ce tana cikin sura kaza lamba kaza amma zaka tafsirin aya baka ce a je a bincika me Ibnu Kasir ya ce ba sai ka ce ai malam wani da ya tafsirin ta a kaset din shirin nan ga abin da ya ce shi malam wani yana ya dauko wannan baya cikin abin da ake hujja da shi a matsayin primary source na ilimi sai in an rasa wani source na gaskiya to shine za a kagare wannan sources din waɗannan they are very soft a matsayinsu na sources a research to za ka ga irin wannan sai dai a yi ta hujja da irin wannan abubuwa gaggawar ba da fatawa akan abin da mutum bai san kanshi ba wannan yana nuna alamar akwai karancin tawalu a harka saboda mutum yana so a ce komai da ruwansa من آثار عدم التواضع في العلم لدى لدى بعض المنتسبين إلى العلم التسرع والاستئجال في إصدار الفتاوى العلمية في أمور كبار akwai ganganci da gaggawa na ba da fatawa akan al'amura manya-manya wa adamu tarayyufi da rashin bi a hankali walin dibat fiha da rashin iya bin abubuwa a ilmance da taka tsantsan وهذا خلاف هدي العلماء الربانيين wannan ya saba da shiriyar malamai na Allah ya kulu abu abdullahi muhammad bin al-munkadir al'alimu bainallahi ta'ala wa khalqihi falyanzur kaifa yadkhulu alayhi malam muhammad bin al-munkadir yake cewa shi malami wani mai shiga tsakani ne tsakanin Allah da bayinsa to ya tsaya ya lura ta ina zai shiga tsakanin mutane za su zo suna neman bayani akan hukuncin dokar da Allah ya ɗaura musu yaya za su ko wata mafita akan matsala ta shiga tsakaninsu da ‘yan uwansu ko abokan zamansu ko kasuwancinsu ko addininsu wadda ta shafi addinin Allah kai kuma kai ne kake magana yanzu a matsayin wakilin Allah to ka tsaya kalla abin da kake malam ya sake cewa wa khatarul mufti a'azamu min khataril qadi bala'in haɗarin da ke cikin magana ta fatawa ta fi haɗarin da ke cikin magana ta alƙali saboda mai li anna fatawahu shari'atun amma mai bada fatawa yana magana ne akan abin da ya shafi duk mutane am ta ta'allaku bil mustafti wa ghairihi ta ta shafi wanda yake neman tambayan da kuma waninsa bi khilafil qadi banda alƙali shi alƙali fa inna hukmuhu khassun liman ta'allaka bihi dhalika alqada shi hukuncin alkali ya shafi wannan da yake da kes a gabansa ne kawai idan alkali ya kuskure kuskuren ya shafi wanda ya kai ƙara ne kawai aka ɗauki haƙƙin da ba nashi ba aka ba shi ko aka ɗauki haƙƙin wani aka ba shi amma idan mai fatawa ya bada ya kuskure ya faɗi fatawa ta shafi duk wanda ya ji duk wanda ya ji aiki da ta shafi shi وفي سنن أبي داود وغيره من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقول فليتبوى بيتا في جهنم النبي صلى الله عليه وسلم يجي كما ديكي cikin sunan Abi Dawud da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn Majah Nabi yace duk wanda yaje faɗa abin da ban faɗa ba to ya nemi gidan shi a jahannama wa man afta bi ghairi ilmin wanda yaje ba mutane fatawa ba da ilimi ba kana ismuhu ala man aftahu to duk zunubin dake da wancan yaje ya dauka a sanadiyar fatawar da ka bashi to yana kanka in yaje wani kuskure wajen aikata wannan fatawa wadda ba daidai ba to yana kanka ka bada fatawa akan aure akan gado akan saki akan ciniki akan ibada akan azumi akan bashi akan layya duk abin da ka je ka bada fatawa ka bayar kuskure mutane suka yi da wannan kuskuren kuma jahilci ne yasa ka bada ita to duk zunubin yana kanka wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu ar-rushda fi ghayrihi faqad khana wanda ya bawa dan uwan shi shawara da abin da ka san ba shine daidai ba kai misleading din dan uwanka dan ya shiga cikin asara ko ya shiga cikin sawarwara ko dan son zuciyarka to wannan ka ha'inci dan uwanka wali hadha sababi malaki saboda wannan dalilin ne ta hayyaba salafus salihu mansibal ifta malaman da suke jin kwarjinin matsayin bada fatawa suna guje mishi wa tadafa'uhu suna tutture shi ma junan su fima bainahu kullun yatamanna an yakfiyahu sahibuhu iyahu wa yahmila an kowanne a cikin sai duk tunanin yana fatan ina ma da abokina ɗin nan zai ɗauke mini wannan matsala shi ya yi ni ya bar ni badala shi ya ce ya ce wa idara a annahu kad ta'ayyanat alaihi idan kuma yaga ta zama masa dole badala ijtihadahu fi ma'rifati hukmiha fil kitabi was sunna sai iya kokarin sa wajen ganin ya san hukuncin abin da yake faɗa a Qur'ani da sunna au amalil khulafa'ir rashidin ko kuma aikin halifufun nan guda hudu sun ma'afta sannan sai ba da fatawa da haka ibul kime ka wannan magana a cikin ilamul muwaqqi ko alamul muwaqqi wa alil bara ibn adib radiyallahu anhu qala laqad ra'aytu 300 min ahli badr yace naga mutane sama da 300 cikin badariyawa ma minhum min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yakfiyahu sahibihi alfatwa kowa a cikin su fatan shi a ce wani ya tare mai ba sai ya bada fatawa ba wani abdurrahman ibn abi laila mala abdurrahman ibn abi laila malami ne cikin malaman madina ya rasu shekara ta 83 babban tabi'i ne yace adraktu 20 wa 100 20 wa 100 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na riski mutum 120 cikin sahabbai urahu qala fi hadha almasjid yace kai a wannan masallaci masallacin madina kenan anan na san su fa ma kana minhum muhaddithun illa wadda anna akahu kafahu alhaditha ba wanda yake magana a cikin ilimi ya karantar sai yayi fatan ina ma da wani zai wakilce shi wala muftin babu wani mai fatawa a cikin su illa wadda anna akahu kafahu alfutiya da sai yayi fatan dan uwansa ya ainihin wato ya dauke masa wannan larura wannan yana cikin tafin alfaqih wal mutafaqqih abin nan afwan cikin zuhudu na ibnu mubarak وأن أطاع ابن السائب قال أدركت أقواما إن كان أهدوهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعب هذا كما تاني أنا تنبين سو وتمسألة ɗayan su yana bada amsa amma jikin shi yana rawa inda kasan yana gaban jami'an tsaro ana tuhuma shi da laifi jikin shi na rawa bakin shi na karkarwa wa an ash'as ibnu abdullahi al-haddani an muhammad ibn sirina kana idza su'ila yace ya kasance idan aka tambaye shi an an shay'in min al-fiqh al-halal wal-haram taghayyara lawnu Muhammad dan Sirin ya kasance an tambaye shi wani abu a fiqh halas ne ko haram alga ta malam me haramcin kaza me haramci me halasci taghayyara launuhu sai aga kamannin shi sun canza ya fara flushing kenan wa tabaddal sai aga gaba daya ya fita daga hayyacinsa hatta ka annahu laysa bil ladhi kana kaman ba wanda suka sani ba ya shiga cikin damuwa da tashi hankali da rudani wa kana al-imam malik ibn anas ma taqaddumihi fil ilmi wal imamati fid din yus'alu an 50 mas'alatan al-imam malik rahimahullah kamar da yake cikin littafin al-qadiyya tartibul madarik wannan labarin da suna na a ciki cewa imam malik akan zo duk da girman ilimin sa a tambaye shi mas'ala 50 wanda aka ɗauko gari gari daga wata anguwa ko wani gari ko wani nahiya fala yujibu fi wahidatin minha kowace aka tambaya yace ban sani ba ban sani ba wa kana yaqulu man ajaba fi mas'alatin fayanbaghi qabla al-jawabi an ya'rida nafsahu 'ala al-jannati wan-nar wa kayfa khalasuhu thumma yujib shi duk wanda zai bada amsa akan wata mas'ala inji Imam Malik to lalle ya tsaya ya gabatar da kan shiga aljanna ga wuta in ya amsa ina zai shiga aljanna ko wuta wasu ila mas'alatin faqala la adri anta bai malu game da wata mas'ala yace ban sani ba faqila hiya mas'alatun khafifatun sahala haba algata malam wannan ai karamar matsalar baka sani ba fagadiba sai ya fushi wa qala yace laysa fi shay'i laysa fil ilmi shay'un khafifun yace babu wani abu karami a ilimi irin da sai malam da Allah ina da wata yar tambaya wata yar tambaya malam alkasim mutoro yana jawo shi irin wannan kalma hafizahullah ba in kace mishi yar tambaya zai wuya ma ya kula ka wai yar tambaya irin ba wani abu bane mai girma maliku so da dama za a mai tambaya ya ce ban sani iyadu ya kawo su da yawa har a zo gari gari a mai tambayoyi ya ce ban sani ba mutane su ta mamaki ya ce kun gara ma ku je ku rubuta a littafin tarihin al'umma ku ce malikun nan da yake labari jahili ne na ce ban sani wani ya tambaye shi ya ce bai sani ba ya ƙara tambaye shi ya ce bai sani ba ya ƙara tambaye shi ya ce malan ka rabu da ni so kake rana alkiyama kai ka tsallake ni a tare ni na ce maka ban sani ba wa ana bi yusufa kala samitu aba hanifata yaqulu laula al farqu min allah an yadi al ilmu ma aftaitu ahadan yace ba dan ina jin tsoron kada wato na bari addinin Allah ya lalace ba ba dan ina tsoron Allah kada addini ya lalace ba wallahi da ba yadda za a yi nema wani mutum fatawa yakunu lahul manha wa alayyal wuzr shi shi mutumin ka bashi fatawa ya samu mafita ya taka ya haye kai kuma zunubi yana kanka shine abin da ake tsoro game da fatawa wa min amanatihim anna ahaduhum idha su'ila an shay'in wa ghayruhu a'lamu bihi minhu ahala sa'ila alayhi yana daga cikin amanar malaman da da aka tambayi wani su game da wata mas'ala ya san cewa wane ya fi shi iyata sai ya ce a tafi gun wane din أخرج الإمام أحمد واللفظ له ومسلم والنسائي وابن ماجة عن شريح ابن هانئ قال سألت عائشة عن المسح ناتن بي عائشة رضي الله عنها قمد شافا أكن خفي فقالت تتي سل عليا فإنه أعلم بهذا من تتي جيكا تنبي علي يا فين سنوانا كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي يا كسن تينا يوان تفيا ترمى صلى الله عليه وسلم كما سائل نهفي سنفع علاقة تفيا-تفيا shi kan shi hufin an fi amfani da shi a tafiye-tafiye saboda haka aje a tambaye shi kaga sai ta faɗin sunan wanda ta san ya cancanta kuma ya fi ta ma sani wa akhraj al-imam muslim an abi al-minhal qala sa'altu al-bara ibn adib an as-sarfi fa qala sal zaid ibn arqam wa huwa a'lam ya tambaye shi game da as-sarf wato abin nan musaye hukunce kusan suka shafi canji da musaye da abin da ke cikin riba ko makamantansu sai ce a jiya tamizir dan arqam fa huwa a'lam ya fi nisani wa hakaza kanat halus salafi halus salafi hadhihi ummati min akabir ulama'i wa fadilis sabiqin yace waɗannan sune irin halaye da ɗabi'un magabata daga cikin masu falala da ilimi a cikin su yace la yamna'u ahaduhum shuhratuhu fil imama واطلاعه بالعلم والمعرفة وجلالته عند العامة والخاصة an yi zafi aljawaba ko mutum da ya zama mashahurin malami ko limami ko wanda yake da kwanduwa da kwazo a ilimi da sani ko wanda yake da daraja da fice a cikin mutane jahilansu da malamansu duk wannan bai hana a kawo mai fatawa ya tunkuɗe ta au yuhila ala man a'lamu man huwa a'lamu bi mawdu'i su'ali minhu ko kuma ya ce a kai mawa ne wanda ya fi shi sani au ya kula ko kuma ya ce la adri ya ce ban sani ba au yu'akhkhira al-jawaba ila hinin ila hin yadri ko ya jinkirta amsar har zuwa sanda zai sani duk wannan bai hana shi yin magana wa kana al-imam malik rahimahullah yahki anil anil haraj ash-shadid alladhi yusibu hina yus'alu anil halal wal haram imam malik yana bada labarin irin yadda yake jin kunci da damuwa idan aka tambaye shi wani abu da ya shafi halas ko haram ويحكي عن سلفه من العلماء كيف يجدون وقع الفتوى في نفوسهم كما yana bada labarin malamai na gaba da shi waɗanda suke jin wato damuwa da nauyin fatawa idan an tambaye su wa kaifa yakhafunaha yadda suke tsoron fatawa ka khawfihim min al-maut kamar yadda suke tsoron mutuwa summa yan'a halal muntasibina ila al-ilmi fi zamani sannan kuma yana labarin wato mutuwa mutuwa ta rashin hankali ba mutuwa wannan ta dabi'a ba na na labarin wato bala'in da mutanen da ke dangantuwa a ilimi a zamanin sa suke wa shawatin fil fatwa da kwadayin su akan fatawa wa iktharihim minha da suke yawaita saboda tsabar kwaɗayi ma wani shi zai bada adireshin shi ce duk mai tambaya ya bugo ta nan yana nan yana jira faqala rahimahullah sai maliku ya ce ma shay ma shay'un ne wannan ma shay'un ashadda alayya ashaddu alayya min an us'ala an mas'alatin fil halali wal harami babu abin da ya kai tsanani gare ni fiye da a tambaye ni wata mas'ala akan halas ko haram ka anna hadha huwa alqat'u fi hukmillah yace domin wannan kamar shine yanke zance game da hukuncin Allah kace ka yanke zance kai kuma ba wahayi ake maka ba walaqad adraktu ahlal ilmi wal fiqh bi baladina yace na riski malamai a garin mu Madina kenan wa inna ahadahum idha su'ila an mas'alatin ka annal mauta ashrafa alayhi idan aka tambayi waninsu akan wani abu ne shafi fatawa sai ya kaman yana cikin gargaran mutuwa saboda tashi hankalin da yake ciki wa ra'aitu ahla zamanina yace naga mutanen da muke rayuwa da su kuma haza wannan zamanin namu yashtahuna al-kalama fihi suna da kwadayin magana akan ilimi wal futya suna da kwadayin fatawa ana cewa al-fatwa ana cewa al-futya maka ce al-fatwa jami'in shine yake cewa fatawa kenan aka ce al-futya jami'in shine fatawi walau waqafu alama yasiruna ilaihi gadan laqallalu min hadha da sun san abin da zai faru da su ranar alkiyama saboda wannan bala'in to da sun da sun ainihin wato ji tsoron wannan a zamu bar shi ai 1 hour din ne kuma wa kanu la yasta'jiluna fi akhadhi al-ilmi wa ta'ammulihi wan nadhri fihi wa tafahhumihi yace yadda suke da gaggawa wajen wato abin nan su mutanen yanzu sun saba ma yadda na da suke waɗanda su na da ba su da irin wannan ci da zuccin wajen koyon ilimi wata ammulihi da wajen tsayawa a natsu a binciki ilimi wan nazari fihi da kuma wajen bincike da abin nan a cikinsa da nazari wata fahumihi da fahimtarsa bal ya rauna annal ilma madarija wa ma'arija yastatastadi min al-insani tawaqqufa ala kulli midraja li yafhamaha hatta al-fahm haqqa al-fahm yace su malaman da sun fahimci ilimi mataki mataki ne wani wato wani hawa hawa ne idan mutum kuma ya kai kan kowane mataki ko kan kowane hawa wajibi ne ya tsaya ya fahimce shi fahimta ta gaskiya thumma yantaqilu ila madrasatin ukhra sannan ya je ta gaba wa illa in ba ai haka ba falan yastawibal ilma kama yanbagi mutum bai taba iya karatu da ilimi yadda ya kamata wa bi hadha kana zuhri yansahu tilmidahu yace irin wannan nasiha ita ita zuhri yake mana mu daliban sa wannan wannan malam ne yayin wannan yayin wannan taliki shi Dr. Sani akan magana ta Imam Malik kuma zai ƙara kawo zai abin nan wato malam haka zuhri yake ma daliban sa afwan nasiha ba mu daliban sa yake wa daliban sa wa yaqulu Yunus ibn Sa'id Yunus ibn Yazid الأيلي قال لابن شهاب يا يونس لا لا تكابد العلم kada kai wa ilimi garaje fa innal ilma awdiyatun ilimi fagage ne kwazazzabai ne fa ayyuha akhazta fihi qata'a bika qabla an tablughahu duk kwazazzaban da ka shiga kafin ka isa ce sai ka sare walakin yadda ya kamata khudhu ma'al ayyami wal layali ka dinga daukan ilimi sannu sannu kamar yadda rana take fitowa dare yayi a cikin su ba wanda yake gudu fiye da kima kowanne yana tafiya ne a hankali a hankali wala ta'khudhil ilma jumlatan kanka ce zaka dauki ilimi a dunkule fa inna man rama akhadahu jumlatan wanda ya neme dauki ilimi rana guda zahaba anhu jumlatan rana guda zai ji babu komai akan shi walakin na shai'a ba a da shai'i sai dai ka dinga yi kaɗan-kaɗan ma'allayali wal ayyam kana bin dare da rana kana koya a hankali a hankali ya sai ta wannan magana tana cikin littafin al'ilma na na musallar hadis na iyab wa kadhalika an-nadhru fi masail al-ilm wa abwabi to haka bincike yake game da fannonin ilimi kanu la yasta'jiluna fiha ba sa gaggawa bal yasharu al-wahidu laylatahu fi bahasi mas'alatin wahida mutum zai kwana dare guda yana bincike akan mas'ala kwaya daya wa yuqallibul fikra fiha yayi ta tunani game da ita yubdi wa yu'id ya kai ya kawo ya kai ya kawo likai ya tadiya ila sawabil qawli fiha dan ya gano meye gaskiya zai dauki lokaci yana bincike akan mas'ala dan ya gano meye gaskiyar ta sannan sai ya fatawa shi kuma wannan dan gaggawa bai taɓa bincike akan ta ba amma yana da wani bidiyo na minti biyar to akan ta zai wannan magana kuma ya ce duk wanda bai faɗa haka ba dan bid'a ne وقال عبد الرحمن بن مهدي سمعت مالكا يقول ربما وردت علي مسألة فأسهر فيها عامة ليلي ce ana iya kawo min tambaya in kwana ban yi bacci ba ina tunaninta imam muslim abin da fa ya kashe shike na tarihinsa wani hadisi aka zo wata muzakara ya ji bai sani ba shine ya je kwana yana binciken hadisin kuma sai aka yi sa'a ba a ce sa'a ba ko ya zo da kaddara an kawo mashi wani kabakin dabino yana ɗaukan dabinan nan yana sawa a bakin da bincike cikin littafai ashe har ya ci dabinan ya wuce abin da yake bukata halan yana da tsohuwar ulsa ko wani abu kawai ya tashi kafin gari ya waye ya burkice sai Allah mai rasuwa haka wannan abin nan Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi bincike yake a masallaci a cikin littafai har dare yayi bai sani ba duhu yayi sai zama shawasa sai kawai ci gaba da binciken fitilar shi ta ƙare kama a ce lagwani ko ya cinye ko kalanzir ko wani abu miƙewa da zai bari ya je nemo wani lagwani yana miƙewa da ya juya haka ashe dirka ce kusa da shi kawai ya karo da ita bai sani domestic accident kenan ko shine kanshi ya fashe ya mutu zaka ji labarai da yawa a cikin wani da su faɗo mishi wani gobara ka tashi a ɗakin bai sani ba wato dai wannan da'ab ne na malamai su ta karatu su ta bincike har har su fita daga hayyacinsu kuma akan mas'ala kankanuwa sai sun bata wannan kulawar Shekul Albani Muhammad Nasiruddin in ka karanta labarin irin hatsabibancin shi a cikin bincike wallahi sai ka ji tsoro ka kuma mutum bane haka Bashar Awad waɗannan suna ma faraye Bashar Awad yana raye hayin ake fira da shi aka ce ta ya kake wannan irin ta hakiki da kake na littafai ga sunan ɗaruruwan mujalladai yace shi baya ma karatu da daddare shi amma kullun karfe 8 na safe yana office inda yake binciken shi kuma baya tashi kullun sai karfe 4 yace wannan wannan abin nan routine din baya canza shi ko ranar sallar Idi haka yace zai je sallar Idi kawai ya dawo ya dawo labararin nan cin kaga ya fita kawai sallah ce sai kuma ya tashi zai koma gida to kaddara ko da shekara uku zaka kana wannan routine din kullun babu fasawa ba karamin abu zaka tara na ilimi Allah ya kyauta yace a ويطلب أحدهم من ال... ويطلب أحدهم من السائل مهلة من الوقت وننس يكن نيمي cewa mai tambayan ya bashi lokaci din nazari fi su'ali dan ya bincike akai hatta ya kuma inna ila jawabi har ya samu amsa na tsatsiya in ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai tambaya ya ce ku je sai an yi wahayi ina kuma ga wani khawfan min an yujibahu bi khilafil haqq suna haka ne dan tsoron kada su bada amsa sabanin gaskiya to mu kuma yanzu mutun yana Allah Allah ya maza ya amsa kafin a gaji da jira a kai ma wani su kuma su tambaye su ma su ce malam yanzu yanzu ake bukata amsa saboda za a iya samun matsala ne ba amsa yanzu ba yakun sun mai yakun sa'ilu ma'ahu mawqifun amama Allah ta'ala yawmal qiyama kai je ba da amsa sabanin gaskiya a zo shi da wanda ya tambaye suna wallahi wallahi a gaban Allah suna suna bayayya gaban Allah qala ibn abdul hakim kana malikum idza su'ila an al-mas'alati qala lis-sa'il insarif hatta anzura fiha subhanallah imam malik imam malik jama'a a mai tambaya sai ya ce mai tambaya ka je ka dawo sai na bincika fa yansarifu ya taraddadu fiha sai ka tafi shi kuma ya tsaya ta tunani fa qulna lahu fi dalika sai mu dalibai muka ci haba malan kamakka kamakka duk imamul madina fa baka kawai sai kama kuka wa qala yace inni akhafu an yakuna li min as-sa'ili yawmun wa ayyu yawm yace ina tsoron kada ya zama da ni da mai tambayan nan za mu gama a wata rana yace kun san ranar da yake magana wa qala abu tahir as-silafi yace sa'altu abul gana'i gana'im an-narsi anil khatibi na tambayi na tambayi abun gana'im wani dalibi ne a makarantar khatibul bagdadi na tambaye shi nace ya malamin ku khatibu me zaka ce game da shi fa qala jabalun yace wani dutse ne na ilimi la yus'alu an mithlihi ai khatibu ya wuce a dinga cewa waye shi wa ma sa'altuhu an shay'in fa ajaba fil hal yace amma duk da haka fa ni din nan ban taba tambayin shi wata mas'ala ya bada amsa nan take sa'ata izin ba illa sai fa yarji'u ila kitabi sai gobe in ma aka matsa sai ya fara fada imam ba mu khatibu ga naji na ga mana wannan ran nayi cewa khatibu a tarihin sa bai bada bai bada amsa nan take haka wannan yake mai sunan shi wannan mai yawan wa'azin nan ibnu jawzi Ramon Jose shi ma aka mai tambayoyi tafiya yake da su gida sai ya zo mako mai zuwa. Amma za ka ji yanzu mu har sai ka ji malami yana aibata wani malami da cewa an an mai tambaya bai amsawa ranar sai ya je da su gida. Na taɓa jin wani malami na alusuna yana yana wa wani ɗan ƙunshi alusuna wannan gugar zana cewa wace irin malanta ce a maka tambaya a gun tafsiri wai ba za ka amsa ba sai ka je ka tace ka zo da su. Ai shi ne bai tace shi ne alal jadda ga malam shi tunan sanda muke yin tambayoyi muke wannan amsa tambayoyin a ban TV haka nake cewa wallahi ni ba na amsa ba sai na duk da kace na amsa sai ta kwana a hannuna wallahi sai ta sai ta fasati ma sannan nake ba da amsar ta ina haukani nan za ka tsoma kana cikin a cikin rigima haka ma sai dai in ce wana ya ce wana ya ce ba abin da ya dame ni labari kawai nake ba wa ardu urataha ila nuqaliha amma ka ce ka zauna wai a faɗi duk abin da aka ga dama duk abin da aka ga dama a faɗa kai abin nan ne kam kai me sunan shi wannan aljanna ne yanzu kai AI ne kam eh shi ma lokaci yana cewa bai sani ba mashirici ne shi ba sai ce a yaqulu alqasim wa rubama makasa ahaduhum mud dan ne ko wa rubama kasa ahaduhum muddatan tawilatan min al-umri yanzuru fi mas'alati liyaqifa ala wajhi az-zawab minha wa ma dhalika la qad la yushimu lahu fiha bi shay'in kad la yuhsimu lahu fiha bi kam la yuhsamu lahu fiha bi shay'in haka kuma wani yana iya kaga ya rayu akan wata mas'ala yana ta bincike akan ta amma karshe suka ji ya ce shi bai da amsawar kakkiya akan ta يقول ابن القاسم سمعت مالكا يقول اني لا افكر في مساله منذ بضع عشر سنه فما فما اتفق لي فيها راي الى الان كجبا مالك يقول shekara goma sha wani abu a kota matsalar da nake ta bincike a kanta amma yanzu ban da tsayayyen matsaya a kanta haka abin nan umar dan khattab radiyallahu anhu akwai masail da har zai mutu umar fa wanda annabi ya ce da za a yi wani annabi a bayana da umar ne ya cancanta amma zai ce har zan mutu ban san me zan faɗa game da wannan matsalar yau ya ɗauka kaza wata rana a sake mai tambaya sai ya faɗi abin da ba wancan ba amma mu a yanzu idan malami ya haka sai jahilai su ce yana tanakudi sai jahilai su ce bai ma san abin da yake wayo ya ce kaza gobe ya ce kaza su dinga aibata shi da wannan alhalin kuma shi ne tafarkin malamai na gaskiya shafi'i fil qadim shafi'i fil hadis mazhabin shafi'i a iraki daban da mazhabin shafi'i a misra tun daga usul din balantana fatoyin yake cewa wa qala muhammad ibnu ubayd al-yamani sami'tu ahmad ibn hanbal yaqulu ربما مكست في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعقد من أعتقد منها شيئا yace nakan zauna akan mas'ala shekara uku a madadin hanbali fa jama'a kafin na san me zan faɗa akan mas'ala wa qala aidan kuntu fi kitabil haidi tis'a sinina hatta fahimtuhu yace shekara tara nayi ina bincike da neman ilimi akan abin da ya shafi haila jinin haila da hukunce hukuncensa shekara tara kafin na fahimci mai karatun yake a ciki to ka ji wannan haka matsalolin suke jama'a ga sanan ba ji ba gani eh malamai ne waɗanda watan ba irin namu na yanzu ba abinda dai ake fata idan ba za ka iya ba to ka kwaikwaye su ko inna tashabbuha bil kirami falahu idan ba za ka iya irin nasu ba tasu ba irin tamu bace ji yan siyasa ko babu shakka wannan tasu ba irin tamu bace eh ba irin ta zamanin nan bace amma dai sai a kwatanta dan kuma koda ba dan komai ba dan ka tsira a gaban Allah dan shine mafi girma mafi a'ala gara ka tafi lahira a ce baka taɓa ba kowa fatawa ba ka tsira akan ka je ka ba mutane fatawoyi da jahilci sun bata kai ma ka bata kai wannan da bike cewa fadallu wa adallu an wayi gari babu malamai an tambayi jahilai sun bata sun batar kuma dama su mutane ku lura da kyau jama'a su mutane fa ba za su taɓa fasa tambaya a cikin ilimi ba kamar da hadisi nuna cewa annabi yake cewa da za a wayi gari babu malamai kaga da ya kamata tunda babu malamai a daina bukata zuwa ga abin da shafi malanta amma ba za a daina bukatuwa ba dole su tambayoyi sun dinga jaddadantuwa to mutane in ba su ga malami da su tambaya ba duk wanda suka yi musadafa da shi suka yayi kama da malamai tambayar shi za su su a gwamnatin islamiyya wannan malamin nasu shine malami wanda yake dan koya musu bulugul maram shine malami wannan malamar da take dan koya musu tsarki da haila take daga musu karatun su zuwa wal fajri ita ce malama a gonsu za su tambaye ta haka limami a masallaci haka malami a makaranta ko mai karantarwa kai wani ma fa bai da alaka da ilimi wallahi kamaci kawai za ka yanzu kana tafiya go aikin haji za ka biya kuɗin ka gaji sai ka zama sai ka zama mudawufi wallahi da sun ganka da alamar cewa wannan ya dan iya magana an je siyayya an ji ka dan yi larabci ɗaya biyu haka ko an ganka da dan gemu cikakke haka kana dan taka tsantsan baka sakin jiki irin yadda mutane suke sai a ce kai malami kafin ka ankara ka zama jagora to ga baka sabon da kake ba sai ka ga musu gaskiya ban sani ba sai ka zauna lafiya idan ko kaki za a samu matsala kenan Allah ya kyauta bari mu je kasar insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله